بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب القول قائما وقائدا وباب cewa a iya yin bawani ko a zaune ko a tsaye a tsugure ko a tsaye a iya yi a tsugune a iya yi a tsaye da adam قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال يا كبر حذيفة بن اليماني قال حذيفة بن اليماني يأتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبار التوحيد من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya je wani wajen tara shara na wasu mutane ya je gurin tara shara na wasu mutane su ba da wato joji inda ake tara shara ya je wajen da wajen suke tara shara bala ka'iman sai bauli a wajen azai sai bauli a wajen azai kada abi ma'in bayan ya gama yasa aka kawo ruwa wato ya tsarki da ruwa wannan yake nuna kenan ashe akwai inda yake za a ce ai bawali a tsaye kamar malikawa suka ce wurin da za a yi bawali a iya kasawa gida hudu akwai a ciki inda yake a yi a zaune ya fi kwarai kuwa ba a ce za a yi a tsaye ba akwai kuma inda yake za a yi a tsaye in a tsayen ya ayyana yadda mai motar yake faɗa wata ayyanar kiyamu akwai kuma inda aka ce gaba ɗaya ma a kauce masa inda ga wani za a akwai inda aka ce da a yi a zaune wato a tsugune da a yi a tsaye duk ɗaya ne shine mawaƙin su wani a cikin malaman malikawa ke cewa bitanir sulbi jilisi wa kun bi rahawin najisi wan najisa sulbat ne wa jilisu kum in ta ajisi bitanir sulbi jilisi idan za ka yi tsuguno za ka yi tsari a guri wanda yake tsatsarka ne kuma ga shi wajen tsandauri ne to dole ka yi a tsugune kakace za ka yi daga tsaye saboda idan kai daga tsaye tun da wajen tsandauri ne fako ne ta yi fitsarin nan ya fantsar ma a jiki ko a tufafi amma idan kai a tsugune an kauce wannan tunda kuma wajen tsatsarka ne ko da ta baya tufafinka ya taba kasa ba za ka ɗauna jasa ba ya nan sai kai daga tsone shi ne bi ɗahiri sulbi jilisi wa kumbi rahamin najisi na biyu shi ne wajen da yake jigawa ce rairayi ne amma kuma gashi najasa ce to shi a nan dole a yi a tsaye shi ne na mai motar sardin da yake cewa wa muni'a bi rahamin najisin wata ayyanar kiyam dole sai a yi a tsaye ba a yi daga zaune ba don an yi daga tsugune ta yi a ɗebi najasa a tufafi shi yasa sai a yi daga tsaye ko da mawalin ya zo ba zai sansama ba tun da wajen ba fako ba ne ba tsandauri ba ne wanda jasa sulbanci ne inda yake da jasa kuma gashi tsandauri to wannan ka kauce masa gaskiya da kace za ka zono a wajen saboda in kai daga tsaye zai sansama ma a tufafi in kai a tsune ta yi kaɗi ba a tufafinka shi yasa sai ka kauce wajen gaba ɗaya wajalis wa qum in ta'atisi inda yake aka sanaka kuwa ya zama waje ne tsatsarka gashi kuma jigawa wannan ko kai a tsone ko kai a tsaye duk ɗaya ne inda in kai a tsaye ba san zaman ma zai ba in kai a zaune ba a tsoron za ka ɗebi na jasa tunda wajen tsatsarka ne to waje to wuri ma'in yake wato sai na zo masa da ruwa ko zai fito ya ce sai na kawo masa ruwa masa wanzuwa ya yi alwala باب القول عند صاحبه والتستر بالحائض باب cewa a mutum ya iya bawali inda ya je wajen abokinsa ya iya yin bawali a wajen ba na ya koma gida ba haka nan kuma cewa idan mutum zai bawali ya kamata ko ya waje ba ya kare kansa da bango kai ya zamo ya inda za a ringa ga hangensa har ya bayi zuwa a ga al'aurarsa wanda wannan haramun ne mutum ya bijirar da kansa ya tsaye da kansa a matsayin da sa yi a ga al'aurarsa haramun ne a tasala wani bin abin shebata ala ta suna jarirun an mansurin an abi wa'in usman da abi shebata dan uwan abubakar ibn abi shebata ne wanda duk su biyun ne malaman buhari ne malaman muslim shi wancan abubakar ibn abi shebata shine abdullahi yau fati mai tan da talatin da biyar shi ko wannan dan uwan nasa yau fati mai tan da talatin da tara yasa shekara hudu ne tsakaninsu a wafati kuma wannan ibn abi shebata din wato kakansa ne babba na can sama amma an ba haka ba sunan mahaifinsa Muhammadu shi kuma Muhammadu din nan Ibrahima shi Ibrahima din ne dan abin shebata to yace jariru ya mana hadisi jariru Abdulhamid da ya tabbata daga Mansur ibn al-Mu'tamiri an abi wa'il ya tabbata daga abi wa'il an wasa ya fata ya tabbata daga Ibn Yamani qala abu ya fata yace ra'aytuni ana wannan nabi sallallahu alaihi wasallam annaka masha wato ni wan nabiyya da annabi sallallahu alaihi wasallam a fada da nasaba shi yafi na wato a fada da nasaba shi yafi amma ya halatta ai rafa ya halatta a ce wan nabiyyu din ya zama an yi haɗa fi ne wato bisa ana din wato an ce biyu liniya ta kawo waya biyu amma a ce wannan biya din wato ya ya ya ya zama makomi fi biyi ya ya ya fi kyau ya zama ana din ta zo don zarar takidi eh don zarar takidi ya zama na biya din ba rufe ne kan wannan ya zawai da tara aiki na ne bisa mansuri to na gani ni da nan sallallahu alaihi muna tafiya muna tafiya ni da manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je wajen tara sharar wasu mutane ya je wajen tara shara na wasu mutane harfa fa'idin bayan wani bango faƙama kama ya koma a hadu'un sai ya tsaya kamar yadda ɗayanku yake tsayawa babala yi bawali fanta wasu mirhu sai na ja baya daga gare shi don matsa nesa da shi ba a shawar ilayya sai mun nuni cewa mazo mana ba je tuhu sai na zo masa kuntu inda ake yi na tsaya nan ga dunduniyarsa na tsaya daidai dunduniyarsa hatta faraga har ya gama daga bawalin babin bawali inda su bada da kaumin a babin yin bawali wato wannan hadisin mutum biyar sun zo a isnadinsa wanda wasu a cikin mutum biyar din wasu mutanen kufa ne wasu kuma mutanen rayu ne mutanen rayu ne babin yin bawali nan ga sharar wasu mutane daidai ne a yi bawali a gindin juji na wasu na حدثنا محمد بن عرعرة عن أنا حدثنا سبق مسؤول عن أبي وائل قال كان أبو وائل يتي كان أبو موسى الأشعري أبو موسى الأشعري تسنتي يشدد في البول ينا سننتاوى أتكين أكياي دقا بولي أكياي كدا بولي يتكوى متون كوكاكا ويقولوا har ma aka ce ya kasance ya tanadi kamar kwalaba wanda in ya tashi bawalin a ciki yake don tsoron kada a ce wani abu na daga bawalin ya taba shi a tufafi ko a jiki wai kuru yana cewa inda banin isra'ila banu isra'ila kana iza a saba saba a wajen ya sun kasance lamarinsu idan bawali ya taba tufafin wani a cikin su sai ya yanke gurin da bawalin ya taba فقال حذيفة حذيفة بن اليمان يتي ليته أمسك ina ma a ce ya daina wannan matsawa kansa da yake game da kiyaye bawali matsawa ta sa hatta wuce yadda ake bukata ba wani bukatar a kiyaye daga bawali ba ana bukatar a kiyaye daga bawali amma shi abun musa al'ari in ji huzai fadu ya ce ya ketare ya wato ya zurfafa a wajen kiyayewa a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba da kauri ya je jujun wasu mutane ba da ka'iba ne ba wani a tsaye bai ga cewa ya ba wani a cikin kwalaba ko abin da ya kama da haka ba kuma da wannan ne imam malik ya kafa hujja a wata ruwa daga gare shi cewa dan dan bawani wanda bai fi girman kan allura ba ya taɓa tufafin mutum ba sai ya wanke ba dan so na fiyawa ruwa da ta karfi kenan a wajen su cewa ɗan ƙanƙanin bawali wanda bai wuce kan allura ba ya taɓa tufafi wannan an yi rangwame ba sai an wanke ba to akwai ruwa ma a masabar imam malik ita ma kamar haka to
babu gasalar dami amma shafi'i shi a nan shi ya fi matsawa idan ya dole sai ya wanke sai ya wanke to babu gasalar dami babu hukuncin wanke jini wato jinin haira
حدثنا عمر بن مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني صاحبتي عن اسماء قالت wato sham ya ce mata ta faɗi masu ce min hadisi shi yasa wannan hadisin yana daga karɓar miji daga matarsa hadisin da yake miji ya karɓa wajen matarsa shi yasa kai namiji ce a magana ta ilimi don Allah ya hore wa matarka a'a za ku girman kai yaushe za a ce ta koyar da kai a'a ga manyan tsara tabi'ai na manzo sallallahu alaihi wasallama tabi'ai na sabon manzo suna karɓar ilimi a wajen matan Ishamun Urwata ya karɓa hadisin nan wajen matarsa Fatima wadda da shi da ita dukkan su ɗaya. Ita ‘yan munziru ce munziru ko ɗan zubairu, shi ko ɗan kurwatu ne kurwatu ɗan zubairu. Shi yasa kamar auren gida aka yi ɗan wa ne da ‘yan ƙanwa da ‘yan ƙani aka haɗa. To, an asma ta karbo daga kakanmu ita ce asma'u sai da suna asma'u ya abi bakar siddiq wato da tana cikin muhajirai ana yi mata lakabi da zafin nitsakai an ce asma'u tana cikin waɗanda suka musulunta da farko farko mutum goma sha bakwai ne suka riga ta musulunci ita ne ta sha takwas a musulunci kuma ta yi hijira ta yi hijira wato kwana ce wajen fassarar mafarki ana cewa wato ibn sirin ya koyi fassarar mafarki ne daga sa'id ibn musayyabi shi kuma sa'id ibn musayyabi ya koya ne a wajen asma'u ita kuma asma'u ta koya wajen mahaifinta sayyidina abubakar an ce ita a matan da suka hijira to ita ce karshe a wafati domin ta yi wafati a jumadal ula shekara ta saba'in da uku daga hijira a jumadal ula shekara ta saba'in da uku daga hijira wato bayan an kashe danta wato ta wato an kwanuka ɗan kaɗan ne bayan an kashe danta abdullahi ta yi wafati an ce ta kai shekara ɗari alhali ko hakori ɗaya za ta bai faɗi ba kuma ta mutu da hankalinta garab da fahimtar ta garab a wannan littafin buhari tana da hadisai har goma sha shida a buhari a sosai da suna asma'u hadisan da goma sha shida ne to asma'u ta ce wata mace ta zo da annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce ara'aita idana ta iru ba ni labari ɗayan mu takan yi jinin haira sauri a cikin tafafi kaifa tasnau ya za ta yi da wannan tufafin wanda galibi da wuya a ce tufafin nan wani jini bai same shi ba qala sai manzo Allah ya ce ka huttuhu da kankare shi ثم تفرقه sannan ta sa ruwa ta diddirza shi وتنضعه sannan kuma ta sa ruwa ta wanke وتصلى wata salli fihi shikenan ala kulli halin ta samu ta sallah a wannan tufafin ko da da ta yi haka din jinin bai sassarai ba matakar dai ta yi haka yadda ya kamata amma jinin ya fita to amma ta rangwame ba sai ta yi sallah to حدثنا محمد wato wannan hadisin ya nuna kenan ashe ruwa shi ake amfani da shi da wutar da najasa abinda malikawa da shafi'awa suke kai kenan amma hanafiyawa suka ce aje abin da zai wutar da najasa ko menene daidai ne su a wajen su ba sai lalle ruwa ne ake amfani da shi wajen wutar da najasa ba a wajen hanafiyawa an banda muhammad ibn al-hasan a cikin su to
حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت Aisha cewa don Muhammadu Muhammadin Ibn Salami ne. Ibn Salami wanda yana cikin waɗanda aka ce su salamu ake cewa ba salamu ba ko Ah, su wajen takwas ne wanda aka ce su sam- ah, salamu ne ba salamu ba amma sauran duk salamu ne shi wannan Muhammadu Ibn Salami ɗaya ne daga cikin su Ah, eh, wato ya kafo daga ah, Abu Muawiya shi kuma daga shamin wata shi kuma daga mahaifinsa wasu da zubair shi kuma daga ammarsa wato yar mahaifinsa ita am wato iya kanwan mahaifiyarsa kanwan mahaifiyarsa ita ce Aisha Allah ya kare ta a gare ta kare Aisha ta ce جاءت فاطمة بنت أبي أبيش Fatima ya rabi ubai shi ta zo إلى النبي صلى الله wajen عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi wa sallama قالت ta ce يا رسول ya الله Rasulullahi إن امرأة أسهر ni mace ce da ake samu na da jinin istihara فلا أدعوني ba san da yake zamowa ina cikin tsarki ko yaushe jini ne yake fitowa daga gare ni أبا أدعو الصلاة shi kenan tunda lamarin haka ne sai in bar sallah gaba daya فقال رسول الله صلى sai الله ban Allah sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam ya ce la kake ce zaki bar sallah kwata kwata إنما ذلك يرقم ya yi dai wannan jini ne na ciwo وليس بحيض ba jinin haira bane فإذا كمل حيضتك idan haira ki ta taro lokacin haira ki ya zo فدعي الصلاة a lalle sai a ce ki bar sallah وإذا أدبرت idan ko ta kwanukan suka wuce فغسلي عنك الدم yasa sai ki wanke jinin daga gare ki a sannan ثم صلي sannan ki sallah
قال yace وقال أبي Hishamu ya ce, Mahaifina Umar ibn Zubairu ya ce, ثم توضئي لكل صلاة Allah ya ce da ita duk sallar da zaki yi ki alwala, حتى يجيء ذلك الوقت a wannan wakacin ya zo. Wato wannan su mata wani ɗin musulun bai kawo a ruwa ta ba ko?
نعم To,
باب غسل المني وفركه babu wanke mani da kuma kankare shi, وغسل ما يسير من المرأة da kuma wanke abin da ya taɓa tufafi daga wato abin da yake fitowa daga jikin mace.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجز- الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت Wato ya taɓa da Sulaiman ibn Yasarin ɗaya daga cikin fuka Ustabatu na Madina.
نعم wanda wasu ma suna cewa shine karshe a wafati domin yi wafati hijira ta ɗari da bakwai sulaimanu ne tsarin yana cikin manyan malamai guda bakwai da aka yi a madina wanda masarar imam malik kusan duk ta dogara ne a kansu ala kullu man la yaktabi bi aimmatin fa kismatuhu riza anil haqqi za'ira wa wasu ubaidullahi wa wasu kafirun sa'idu abubakar sulaimanu wannan shine sulaimanu farija to نعم عن عائشة mm, قالت an karɓo daga Aisha wato ta ce كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم na kasance ina wanke mani daga tufafin manzo sallallahu alaihi wa sallama فيخرج إلى الصلاة ya fita zuwa sallah وإنه قال ما يجي ثوبه hakika jirwayen ruwan yana tufafinsa tufafin bai gama bushewa ba an حدثنا ce wannan yana shirya da mu irin tsantsanin manzo sallallahu alaihi wa sallam tufafin su da yawa sai ya zama ma shi kenan ba wani amma nan shi ya sa an wanke din haka zai sa ya fito da shi Eh, to حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة ya ce wato Sulaiman ne ya tsari wanda dai aka faɗa a baya ya ce na ji Aisha ta hawili نعم وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني ya tambayi Aisha daga mani يصيب الصوبة da ya taba tufafi فقالت sai Aisha ta ce كنت أغسله من صوب رسول na الله صلى kasance الله ana عليه وسلم wanke mani daga tufafin manzo sallallahu alaihi wa sallama فيخرج إلى الصلاة zai zuwa sallah وأصل الغسل في ثوبه alhali gurbin wanke wanda yana tufafin sa bai bushe ba
بقوى الماء wato shan wato durwayen ruwan inda ruwan ya sha
باب إزالة الجنابة أو غيرها babin gidan ya wanke mani ko wani mani kamar jinin haira فلا يذهب أثره amma gurbin wannan najasar yake tafiya gashi ya wanke shi wanke wanda ya isa a ce ya tafi amma kuma tare da haka yake tafiya to me hukuncin wannan tufafin حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواهبي قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار الثوري تصيبه الجنابة na tambaye su labarin lissarin game da tufafi da janaba ta taba Ƙala, sai Sulaiman ya tsarin ya ce ƙalat Aisha ta Aisha ta ce kuntu ala tulhu min sabbi na ga Rasulullahi na sallallahu alaihi wanke wasallam mani daga wasu babin manzo sallallahu alaihi wa sallama thumma yaqrubu ila sannan ya fita zuwa ga sallah na'am wa asalu kasali alhali wannan wankewar yana jikinsa wato zuwayen ruwa
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهر قال حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المنية من صوب النبي صلى الله cewa عليه Aisha وسلم Allah ya kare ta gare ta ta kasance takan wanke mani daga tufafin manzo sallallahu alaihi wa sallama ثم أراه فيه sannan ta وأتى ce in dinga ganin gurabin wankewar a jikinsa jirwaye na ruwa أو har بقعة jirwaye da yawa
باب أبوال أبوال abuwa da jikin babu Abuwa da jawabi.
kuncin tsarin rakuma da zubbutan tumakai da awakai na'am والغنم da wato wata wafi da dabbobi walgane mai tumakai da awakai ومرابدها da hukuncin guraren da ake daure tumakai ko awakai
وصلى أبو موسى في دار البريد Ma- a- abu musa al'ashari allah kare da a gare shi ya yi sallah a gidan da ake aje dawakan da ake aika wasiƙa da su wato darul barid gidan da ake aje dawakan da ake aika wasiƙa da su
والسركيني haka nan kuma ya yi sallah a gurin da yake akwai kashi na dabbobi sirkin kashi na dabbobi
والبرية إلى دنجه alhali ga fili a kusa da shi bai ce sai ya fita filin ba saboda ya nuna cewa wannan duk ba na jasa ba ne نعم kashin jimakai ko kashin awakai ba na jasa ba ne haka nan kuma wa can bayan ma ake nuna kamar kashin da wakan ma ai ba na jasa ba ne kenan tunda an ce daril baridi نعم to فقال yace هاهنا وثم سواء da in sallah a nan da in sallah a can filin duk ɗaya ne
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عمار بن زيد عن ايوب عن ابي كلابة عن ana ayyukan انس basitiya ne ya karɓi daga ayyukan basitiya ne eh, wato ɗaya daga cikin manyan malaman imamu malik ya karɓi daga abi kilaba ya karɓo shi ko abu kilaba daga anas قال anas ya ce قدم اناس من اكل a wasu mutane sun zo daga ƙabilar da ake kira ukulu او قرينة ko daga ƙabilar urainata فاجتاوا المدينة su ƙabilun daban-daban ne su ukulu daga tebur rababi ne su ko ure na su daga wato bajila suke ko buje na su to sai suka ga annobar madina wato da suka zo sai zama ruwan madina kamar bai dace da jikinsu ba sai suka ringa jante suka ringa zazzafi نعم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن لم يمرسوا je wajen wata rakuma وأن يشربوا من أبوالها a ringa sha daga bawalin wannan rakuman maganin jantar ne maganin zazzafi ne وألبانها ba daga nononta فانطلقوا suka je suna haka فلما صفوا yayin da lafiya ta dawo musu قتلوا رأي النبي صلى الله عليه Suka وسلم kashe mai kiwon manzo sallallahu alaihi wa sallama وساقوا النعمة wato sunansa ya samu wanda yake daga nuba ne wato baka fata ne daga nuba ne daga wajen kudancin sudan ne نعم to wasabun ni'ama suka kora duk dabbobin nan فجاء الخبر في أول النهار sai aka kawo labari madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da safe فبعث في manzon آثارهم Allah ya aika a bisu
فلما انتفى yayin النهار da rana ta daga جيء بهم sai gashi an kamo su an kawo su فأمر manzon Allah ya umarni وقطع أيديهم aka yanyanke hannayen su akwai ba a mara fa kurti a aidihim na an kuma ba a mara to fa kada aidihim manzala yanke hannayen su ya zama isnadi ne majazi نعم majazi ne a kaliye wato ta fuska cewa shi ya ba da umarnin aka yi نعم وأرجلهم da kafafunsu وسمر أعينهم aka sa kusa a idanunsu
وألقوا في الحرة aka yi wa- wato aka jefa su akan dutse mai zafi
يستسقون a cewa a ba su ruwa su sha فلا يسقون ba a ba su a fiki ba su duk قال أبو كلابة abin kilaba ya ce هؤلاء انصرفوا wannan abin da ya sa suka gamu da wannan matsanancin hukuncin laifin nasu ne ya yau sun yi sata وقتلوا sun kashe makiyayin nan وكفروا بعد sun kafirce إيمانهم bayan da sun imani وحاربوا الله sun bayyana ورسوله yakin sa a fili da Allah da manzonsa shi ya sa suka gamu da wannan mummunan sakamako to حدثنا آدم قال حدثنا شوبة قال أخبرنا أبو السياج يزيد بن حميد عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه sai Allah sallallahu alaihi وسلم wasallam ya kasance يصلي قبل yana أن yin يبلغ ba ma yin sallah kafin a gina masallacinsa في مرابط a wurin الكعبة da ake daure tumakai da awakai
باب ما يقوم من النجاسة في السمن babin abin da ya arko daga- ya fada daga najasa a cikin mai والماء ko a ruwa وقال الزهري wuri ya ce لا بأس بالماء ما لم يغيره طعمه ba laifi dan najasa ta fada a ruwa a dau ruwan nan a yi sarki da shi a yi alwala da shi a yi wanka na farilla a wanke najasa matukar dai ɗanɗanarsa bai sauya ba da wannan najasar أو ريحه ko warinsa bai sauya ba أو لونه ko launinsa wato ya zama ya dace da ruwaya da ta fi shura a matsabar malikawa na cewa ruwa dai matukar bai jirkita ba to bi yawansa duk kankantarsa dan najasa ta hada cikinsa matukar bai jirkita ba to yana nan musa zama wasa bai tsarkakewa sabanin ruwayar wa'yansu daga malikawan cewa ai ruwan dukan kaɗan ne najasa ta wada ciki to ta mai da shi da ko da mata jirkita ba ruwayar da mai risala ya kawo ko wa qalilul mali tunajina jisu qalilul najasati wa illam tubayyiru to wannan ruwayar ba ita ta fi shura ba ba da ita ake aiki ba da ruwayar cewa a'a matukar dai ruwa na jasa ba ta jirkita shi ba to yana nan tsantsarka sai dai in ɗan kaɗan ne to in akwai wani karaniya ne a yi amfani da shi ya dace da fatu wannan ko abin da aka karɓo daga ibn shahabin zukuri Na'am.
malamin imamu malik to
وقال حميد hamadu ya ce لا بأس بريش الميتة ba laifi da gashin tsuntsun da yake mushe
وقال الزهري a zuburi ya ce لا في إزام الموتى a cikin kasuwan dabbobin da suka mutu لا والفيل kamar giwa وغيره da waninsa ya ce نعم a rasu na من صلاة العلماء daga magabatan malamai يمتشطون بها suna taje kansu da gashin dabbobin nan matattu ashe ke nan da kashin dabbobin nan matattu ashe kashin dab- dabba matacciya ya zan ba najasa bane kenan eh, tunda ba za su taje kansu da najasa ba wannan ya dace da masabar hanafiyawa a wajen hanafiyawa dabba don ta mutu to kashinta yana nan musu zama wadahiri ne نعم akwai sabanin ruwaya daga malikawa akwai ruwayar da take nuna ai kashin najasa ne akwai ruwayar da take nuna a kashin ba najasa ba ba najasa bane
ويدفنون فيها suna ajiye mai a ciki suna yin ƙwarya da kashin mushe su ringa zuba mai a ciki
لا يرون به بأسا ba su ganin haka ɗin laifi ne ba su ganin haka ɗin laifi ne
وقال ابن سيرين wato shi ne masabar hanafiya wata masabar hanafiya wa a nan ta dogara da abin da aka ruwaito daga zuhuri da waninsa daga malamai sabanin abin da yake ya fi shura masabar malikawa ko shafi'awa na cewa ba daidai ba ne a haka Muhammad Musirin tabi'in nan babba وإبراهيم da Ibrahim Naha'i wanda shi ma dai tabi'i ne babba suka ce ولا بأس بتجارة العاج la ba aka rufe jaratul adi ba laifi da yin ciniki a hauren giwa daidai wato a mutuwa ce ko kaka da a iya yin ciniki dai a hauren giwa نعم amma an ruwaito daga wasu cewa ba daidai ba ne to حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم maimuna ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama إلى عن فأرة سكتت في an سنة tambaye shi daga bera da ya wada a cikin mai فقال sai manzo Allah ya ce ألقوها ku jefar da beran nan وما da حولها duk abin da yake daura da ita na daga man in dai man wato wanda yake daskararre ne نعم kamar man shanu ne wanda ba a toya ba ko ko an toya ya koma ya daskare ko ko kakidi ne to sai a yaɗe waɗe beberen da duk abin da yake daura da shi
فضربوا ku jefar وكلوا ثمنه ragowar wanda ya rage kwa iya amfani da shi
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد wato الله wanda بن مسعود na imamu malik amma a nan sai zama buhari tsakaninsa da imam malik an mutum biyu ne an mutum biyu ne ga alimna abdullahi madini malamin nan babban hadisi da kuma ma'anu almajirin imamu malik wanda wasu suke cewa ma yau ai ruwa ta ta mawaɗa ta fita kowa shi ma'ano ya wafati hijira ta ɗari da casa'in da takwas wato bayan imamu malik da shekaru goma sha tara to
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود mm, عن ابن عباس mm.
عن ميمونة Rajin shi ma ɗaya ne daga cikin wannan fuka sabatu da a lissafin wa yansu shi yasa a baitocin ma shi aka fara fada fa wasul ubaidallahi urwatu qasim to to ya da mana da mai nuna ba da cewa ne sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi عن فأرة daga tsera سكنت في ثمنه ita ba da a cikin mai wanda yake a daskare فقال sai ba za a ce mu خذوها ɗauke beran وما da حولها ke daura da ita فضربوه ku jefar da shi قال mai معن amfani da sauran mali yake حدثنا مالكم mala maluku ya mana hadisi abinda ya wuce lissafa يقول yana cewa a عن ابن ruwa عباس عن Hannun ميمونة Abbasin an maimunata ya zaro daga hadisan da shi annan Abbasin ya karɓo ne daga maimuna نعم da wato halarsa ‘yan uwar mahaifiyarsa.
نعم حدثنا عبد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن حماد بن مربه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Ala majalar sallallahu alaihi wasallam ya ce كل كلم dukkan wani miki kalmu miki kenan نعم yana zuwa kuma lugga a kalimu نعم kalimu a akan ce kalmu نعم ya halatta a ce ga wato kalmu a cikin kalimu to نعم ya halatta a ce kilmu kuma shi yasa ana faɗa da fuska uku ko kalmu ko kilmu duk wani miki ya kula ولو المسلم da aka بأرض yi wa الرواية musulmi wannan mikin a yakin da ya dan ya taimaka wa addinin Allah يقول يوم القيامة to wannan mikin zai zo a ranar alkiyama ما هي أتها yana surar yadda aka yi masa sanda aka yi masa إذ سئلت lokacin da aka yi masa wannan mikin تفجر دما yana faffargar da jini اللون لون za الدم a ga kamar kamar jini والأرض amma kamshin kamar kamshin almiski kamshin sai ya zamo kamar kamshin almiski cewa alhamdulillah sun tashi a babul ma'idda نعم so
Mm-hmm.